بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na lahadi daren litinin wanda ya dace da tara da watan safar hijirar shugaban halitta annabi muhammad goma goma da watan safar hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 27 ne da 27 da watan 8 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin al-iziya a wannan masallaci mai tarin albarka na annur da yake prime casis a wannan unguwa ta kufan ta makoyar amare a wannan gari na tawa jamhuriyar Niger wanda a duk rana irin ta wannan wunin muna gabatar da karatu duk mako tsakanin sallar magariba da sallar risha'i a wannan masallacin kuma a cikin fikihun mazhabar Imam Malik dan Anas Allah subhanahu wataala ya ji kansa ya kuma gafarta masa ya karba masa abubuwan da ya gabatar na addini da mu da su baki daya yau zamu tashi darasi na 16 a cikin jerin darussa da muke gabatarwa wanda a satin da ya gabata a darasi na 15 mun tuke banzancen abin da ya shafi sunnoni mun yi bayanin sunnonin da suke cikin sallah haka ne jama'a kuka ce sallah na da sunna guda 18 muka zano farille guda 14 sunna guda 10 nawa 18 Allah subhanahu wataala ya datar da mu daga yau zamu tashi akan abun da yake mustahabbi shi ba farilla ba shi ba sunna ba sai dai mustahabbi ne an so sunna ce wanda amma bata kai a matsayin bata kai a matsayi ba na na alal wujub in kayi zaka samu lada in kuma baka yi baka da laifi mun fahimta in baka yi ba baka da baka da laifi malati wa mustahabbatus salati tazidu ala 30 fadila mustahabban sallah malati sun haura guda 30 mustahabbi ababin da aka so mutun ya gabatar a sallah malati sun haura guda 30 al'ula abana farin قراءة المأموم مع الإمام في السرية karatun mamu tare da liman a sallah da ake asirta karatu a sallar da liman yake asirta karatu a mazhabar Imam Malik anan mustahabbi ne kai ma mamu ke karatu amma a gun malaman hadisi wajibi ne idan baka jin karatu liman kai karatu mun baita kuma irin wannan akan wannan fatawar muke cewa in har baka jin karatun liman to ya zan wajibi kai karatu amma in kana jin sautin liman kai ba sai kai karatu ba mun bayyana to anan abinda malai yake so nuna mana shine ita sallar sallar da ake asirta karatu to an so kai ma kai karatu ko tambaya idan ba kai karatu mi za kai na'am ana sallata asirtawa azhar ko la'asar ko kuma raka'a ta ƙarshe cikin magariba ko raka'a bin lisha'i sai kai kawai kai shiru kana ganin tunani ba zai awon gaba da kai ba eh tsakani ba da Allah kaga mutum ko zai fara tunanin ya kamata shi ba a ce ba dawara ka yayi an kai mai amarya an samu jarabawa an samu jarabawa haka ne go daga daga nan kuma sai a rasa kuma anina a cikin sallah shi yasa malaman hadisi suke ganin wajibcin karatu a lokacin da baka jin karatun liman Allah ya datar da mu malai ce asaniya abu nabi raf'ul yadaini inda shuru'i fi fi takbiratul ihram daga hannaye a lokacin da shuru'i ai inda libtida'i wajen soma wajen farawa fi takbirat fi takbiratul ihram akbar harama abinda malike so ya nuna mana anan shine idan ka zo zaka yi kabbara harrama to mustahabbi ne ka daga hannu sama balma wannan sunna ce daga cikin sunnonin sallah domin annabin Allah duk lokacin da zai daga hannu zai kabbara harama yarfa'u yadayhi ya daga hannayensa takabbara harama wajibi ce farilla ce amma sai suka nuna nan cewa sunna ai mustahabbi ne in ga zo ka daga hannu shi kuma daga hannu yana da siga guda uku a cikin sallah yana da siga guda nawa guda uku sigar farin kai kabbara sannan ka daga hannu kace Allahu akbar sai ka daga hannu daidai kunne ko kuma daidai efolkinka siga ta biyu ka daga hannu tare da kabbara a tare Allahu akbar mun bayyana siga ta uku kuma shine ka daga hannu sai ka maido hannun kuma sai kai kabbara kana zuwa ka tsaya misa haka Allahu akbar wannan duka ya halitta ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wajen daga hannayen ana daidaita su ne da kunne hannu daidai kunne ake daidaita shi haka ko kuma daidai kafada haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake yi zaka ka shaida mu da ka zo sallah kana haka eh akwai wasu ga mutun yayi haka duk tsabar ustazaji ne kuma mu sani ba wannan kuskure ne wasu ma haka suke yi wani ma sai ya tabo kunnan sa gaba daya abin da yake sunna shine zaka bude hannayenka su daidaita da kafadu ko kuma ko kuma mi kunne ina fatar mu fahimta Allah ya datar da mu malaka cewa fi takbiratul ihram faqat a inda daga hannu ke zaman towa mustahabi a wajen kabbara harama kadai yuhazi bihi ma manki baihi qa'imataini malace zai daidaita da manki bai kafadun sa guda bi a tsayi wanda suke tsayi kaka ta kaka haka a ka saki kafadun ka suna tsaye yadda suke da kyau sannan ka ka daidaita da su abu na uku wa tatwilul qira'ati fi subhi wa zuhri lakin fi subhi atwal malice da tsawaita karatu a cikin sallar asubahin da sallar azhar mustahabbi ne in zaka yi sallah ka tsawaita karatu an so ka dan ja dogon karatu a sallar sallar asuba da kuma sallar azhar ba a jan karatu dogon karatu a sallar magariba ba a jan dogon karatu a sallar la'asar ba a jan karatu a dogon karatu a a sallar isha'i a sunnar manzo Allah baya yi saboda akwai laru in gaduwa duka wayannan lokutan guda uku da aka ambata kusan kowane lokaci akwai akwai wasu darurat suke shagaltar da mutane abu na fari in ka dauki sallar sallar la'asar in dai ba gauro ba wanda bai da mata wanda yake shi dallin dalbin kawai shi kare kamar fitilan mashin bai da kowa to in dai ba gauro ba duk magidaci da an yi la'asar tunaninsa ya kai ce fane aina a gida kuma sai ka zo matsalaci ka rike shi ka kyauta kaga za ka haɗa husuma tsakanin shi da iyalinsa haka ne ko ba ka bane kun fahimta da ka sallar la'asar ba a jin dogon karatu sallar magariba in ka lura lokacin takaitacce ne lokacin takaitacce ne sallar kuma isha'i wala Allah yuwa akwai akwai yuwa akwai gajiya da makamancin wannan to amma dai sallar subahin mustahabbi ne ka ja dogon karatu shi ma kaka kora mutane a masallaci aka sallar azhar to sai dai kuma an fi son ka tsawaita karatu a sallar subahi bisa azhar ma'ana sallar azhar karatunta yafi tsawo bisa sallar eh sallar azhar ina ba ta mun fice wannan karatu wannan sun mustahabi ne malati wa taqsiruha fil asri wa taqsiruha da taƙaita karatun ya a gajeren taddashi a yi gajeren karatu a sallar la'asar wata wasu tuha fil isha'i da kuma taƙaita shi zamanto tsakatsakiya omile a sallar isha sallar azahar a ɗan tsawaita amma su bahin ta yi tsawo isha'i magariba gaba ɗaya la'asar a gajeren tadda karatu lisha kuma mala ce shi kuma a ɗan tsakatsake shi ba dogo ba shi kuma ba ba gajere ba wa taqsirur rak'ati thaniya 'anil ula da kuma takaita raka'a ta biyu akan ta fare ma'ana juma wadda zakai a raka'a ta farin kar ya kai juma'a da zaka yi ta bi kada ya kai da raka'a ta fari idan zaka yi minti karatun minti biyar a raka'a ta farko to raka'a ta bi ba a san kai minti biyar saboda aikin annabi na karantar da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a duk sallarsa da yake ta farilla raka'a farin karatunta ya haura wa raka'a ta biyu ma'ana idan yayi idan zai karanta shahi daya a raka'a farin to idan ya zo raka'a ta biyu ce karanta rabin shahi mun mace karatu wannan shine kuma in kadi ba shine kamar adalci na tafiya saboda musulunci yana tafiya da tsari akwai hikima kware da gaske in mutum bai bai hararo abu ba zai gane ba amma an zo masallaci kaga yanzu ana cikin bawa lokacin da ake fara sallah to kuma kakka gajiyar da mutane har tunanin su fita cikin sallar ba a son mutum ya zo sallah kuma ya hita wajen sallah so ake da jigangar jikin da zuciyar da tunanin gaba ɗaya su yi sallah amma idan ka ja dogon karatu to gangar jikin ta tsaya tunanin da zuciyar kuma sun fita waje daga lokacin da aka yi wannan kuma an samu jarabawa a cikin sallah Allah ya kaso kin al'amari mala yake cewa wa taqsirul julus al-awwal al-thani da ta gajerantar da zaman farin akan nabi zama nabi yayi na farko tsawo tunda zaman farin tahiyya ake karantawa amma zama nabi zaka yi tahiyya kai manzon Allah salati haka ne sannan kuma kai roki Allah ya kare ka da ababe guda guda hudu Allah ya tsare ka da azaba ta kabari da azaba ta jahannama da azaba ta fitina da ta a fitinar rayuwa da ta mutuwa da kuma sharrin masihin dajjal saboda kuma ka koro da addu'o'i bukatunka na yau da gobe kasuwa ta dan kulle Allah ya bude maka ita ka kasa gane sha'anin amarya kai addu'a Allah ya kabo hankalinta duk wata bukatar ka anan ake yi domin a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata addu'a da ake ta bukata bayan sallar farilla ana addu'a ne a cikin sallah wannan karatun ya kamata kowa ya rike sa inda za ka yi da manzan Allah salon ya yi to annabin Allah baya addu'a ta mas'ala ka arrada wa Allah bukatunka ka kai kukanka ga Allah a bayan sallar farilla ba a yi ana yi ne cikin sallah a zaman tahiya ko kuma cikin sujuda idan aka yi da sallah to akwai abin da manzan Allah ya karantar da mu azkar ba da salami minas salati shi za ka yi in ko kana bukatar ka yi addu'a to sai ka tashi ka yi nafila a lokacin kuma ba balahi kai addu'a bayan nafila ta bukata mun bace karatun ko Allah ya dacar da mu malai yake cewa wa qawlu rabbana wa lakal hamd kuma fadar ubangijinka kai ka kai ne mafi cancantar agodewa lil ma'mumi da mamu inda qawli inda qawli al imam sami'a Allah liman hamida a lokacin da limai yake sami'a Allah liman hamida Allah ya karba ma wanda yake masa godiya ta hanyar ba salada to sai mamu ya ce rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana walakal hamdu sai guda nawa guda hudu duk wanda kai ya ya tabbata a sunnar annabi ko ka ce rabbana walakal hamdu ko ka ce rabbana lakal hamdu ka fuka shahe wawun ko ka ce allahumma rabbana lakal hamdu ko kuma Allahumma rabbana walakal hamdu duk wanda kai a cikin su ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana son ma ka dinga tanawubi kana yi shan shi yo in kai sami rabbana lakal hamdu azarka ce Allahumma rabbana walakal hamdu Allahumma rabbana lakal hamdu tattanza ana buƙatar wannan malike cewa walil fazzi ba'da ma yaquluha da kuma bayan mamu wanda ke sallah shi kadai alam akwai wata mas'ala shine cewa ita sami Allahu liman hamida khassun bil imam aw hatta al ma'mun yusharikuna fiha to ikhtalafa al fuqaha inda hadhihi al mas'ala malamai su yi sabani a wannan mas'alar cewa sami Allahu liman hamida ta liman ce ku kuma hadda mamu wasu ka ce musamman ma malaman hadisi suka tafi akan cewa sami Allahu liman hamida liman zai fada ma mu zai fada suka ce ai ita sami Allahu liman hamida addu'ar tashi daga ruku daga tasowa ce rabbana lakal hamdu kuma addu'ar tsayuwa ce wanda fatawar al-imam ay shaykhul islam ay nasiruddin al-albani alaihi rahmatullahi ta'ala sai dai malamai daga cikin jamhurikin malamai daga ciki akwai malaman malikiya suka ce sami Allahu liman hamida ta liman ce kadai sai ko wanda yake sallah shi shi kadai baya tare da liman Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu malace wa tasbihu fi ruku'i da yin tasbihi a cikin ruku'i was sujudi da kuma sujuda shi daga ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi so uku ko so biyar ko so bakwai mun bayyanta wannan tasbihin a ruku'i zaka zaka tsarkake Allah subhanahu wataala kace ma'anarsa tsarki ya tabbatar wa ubangiji al'azim mai girma in ga ce wa bihamdihi tsarki tare da gode da godiya sun tabbata wa Allah ma'abuci girma idan ka ce subhana rabbiyal a'la kane tsarki ya tabbata da ubangiji mafi daukaka to a ruku'i ana yi zaka faɗi na ruku'i na sujuda kuma kai ba a karanta alqur'ani a cikin sujuda ko kuma cikin ruku'i sujudar zaka iya karanta in har addu'a ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ba a matsayin qur'ani ba a matsayin addu'a zaka iya karantawa balma wasu ba su da lokacin yin addu'a wallahi wallahi akwai wanda ba su da lokaci kamar wani fagari yake kawai ya bata lokaci bata lokaci ne ta addu'a ta addu'a ga tayi mun tayi da hanyar zuwa wurin sana famar shi wai sun tayi sun tayi sana famar shi ana zagarci ne Allah ya samu wani lafiya malaka cewa watta aminu sirran da kuma amin shine fadin amin to nan fa muna zamu rabu da malam ku yi hakuri kalmar sirran yace ana fadin amin a boye wanda su malaman malikiya sun tafi akan cewa liman baya furta amin in yace ghairil maghdubi alaihim waladhdalli sai ce amin ki dai a zuciya sai ma muku kuce amin a bayyane to wannan kuma ya ci karo da karantarwar manzon Allah saboda hadisin annabi Muhammad yake cewa idza amana al-imamu fa aminu idan liman yace amin to kuma ku ce amin to ya zaka ga da liman ya ce amin a shekara abun ahili ake yi ko kuma shi kansa shugaban halitta ai liman ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar farilla sai da shekara 13 yana bada ta shekara 13 yana bada sallar farilla kuma duka a sallolin annabi da ya bayar yana faɗin amin a ciki. Mun fahimta, ma'anar amin za mu zo maga miye ma'anar amin. To, ana idan aka yi da fatiha, to ku ce amin. Kuma ka kai wasa da faɗin amin, saboda in ka ta dace da addu'ar mala'iku kan kai ka dace. Mala'iku ma suna cewa amin. Ai, saboda a masallacin ana salla da wa, da mala'iku. Allah ya datar da mu to malike cewa wa huwa qawlu amin shine fadar amin ba'da al-faragi bayan an ida min al-fatiha daga karatun fatiha bil bil maddi ta hanyar yin madda kace amin amin shine malike bihi ma at-takhfif li ta'ala wa nunuhu madmutun 'ala al-nida'i wa at-taqdir ya amin malata ma at-takhfif tare da khaffafa saukakawa sunan Allah subhanahu wataala nunun kin amin sukun ne gare ta kasan suna a ƙara ta larabci a ƙa'ida nahwiyya suna baya daukar sukun a ƙarshen sa idan kaga kalma da sukun to fi'ili ce ba shi ma koyi zaman to fi'ili ma fi'ili mudari ko fi'ili amri amma suna to kai zaman to imma imma marfu wa imma mansub wa imma majrur amma babu majzum babu suna majzum in kaji suna majzum ko to sai in sunan na na gargajiya ne ba larabci bane amma kana ta larabci ba yadda za ba yayi to malace ita amin karshenta don mace aminu aminu ma'ana shi ya amin kaga kadan ala taqdir ala nida ba san kun fahimta ba karshen don mace kira akan nunun amma ba ta fitowa saboda shine karshe ala ne ma'anarsa kuma da ce Allahumma stajib ko istajib du'ana Allah karbi addu'ar mu ma'anar amin istajib du'ana Allah ka karbi addu'ar mu ita kanta addu'ar in kai akwai bukatar kai nemi Allah shi mi ci karba kaga mu yanzu baka muke ba mutun zai zo ya sallah baya fatan baya roƙon Allah ya karba masa ci a ai mun yi to kai karkayya ta da da addu'a annabawan Allah sun kasance idan suka yi aikin alkhairi to suna bin wannan aikin alkhairi da mi da addu'a karanta alqur'ani mai girma yau bakar Allah ce wa idh yarfa ibrahim qawaid min albayt wa isma'il ka ambata musu lokacin da annabi ibrahim da annabi isma'il suke tsora foundation kin dakin ka'aba suna cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana in har annabin Allah zai yi addu'a min babi aula ni da kai mu roki Allah ya karba muna bal ma sunna ce in kai aikin alkhairi ka roki Allah ya karba ma mun fahimta kai sallah Allah ya karba maka ka je kai mu mahaifiyarka kyautatawa ka roki Allah ya karba maka to Allah ya karba wannan ayyukan da muke na alkhairi kurakure kuma Allah shi yahi muna مالك يقول ولا يؤمن المأموم خلف الإمام في الجهادية إلا إذا سمع قراءته مامو wanda yake sallah bayan liman to ba zai ce amin ba in har baya jin karatun liman yanzu misali kana muna cikin masallacin da ana sallah to sautin liman bai kai waje to sai amin in har shi baya jin karatun wanda ke wajen baya jin karatun liman to malaci ba sai ya ce abin ba shi duk da anan idan har ya ji zai faɗa ne saboda ya roki Allah ya roki Allah ya karba masa dan addu'a ce aka yi ita kanta sallah malata addu'a ce mun bai ci karatun masha Allah malaci wal qunut fi subhi da kuma yin alƙunuta a sallar subahil mustahabbi ne wanga dai alƙunuta da muka tarar da kakanni da uwaye suna yi da za ka tarar kusan duk masallaci ana mi ana alƙunutu mustahabbi ne ba sunna ba ce annabi bai rayu ba akan yin sa dare da rana su da su malaman malikiya sun ƙarfafa abin shi yasa kaga ga da yake mu nan maza abu Afirka ta yamma muna mun fi aiki da mazawar malikiya a san fa akwai wanda shi bai ma san mazahibikin nan ba kai aminu akwai wanda bai san ma mazahiba guda hudu shi dai kawai ga tambaye shi wace mazawa kake shi wallahi bai sani ba akan wace bai wasanta ba bai sani ba ku tarike da kyau akwai mazhaba ta mazhab farin mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal Imam Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa Imam Ahmad bin Hanbal sana al-Imam Malik Imam Darul Hijra domin shi al-Imam Malik dalibin al-Imam Ahmad bin Hanbal ne Imam Ahmad ya karantar da Imam Malik sana kuma al-Imam Shafi'i النعمان بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله تعالى إمام القدات وإمام القاضة شكما ɗalibin al'imamu Malik ne, kuna fahimta? To sai wa na ƙarshe. Na'am? Imam? Magace Imam Ahmad bin Hanbali. sannan imamu malik sannan imamu shafi'i cewa al'imamu abu hanifata alaihi rahmatullahi ta'ala wa'innan su ne zakarun duniya sai an tashi kiyama ana ambatan sunansu sai an tashi kiyama manya-manyan malamai ne a duniya ya kamata ce kowa ya san su kasan tarihin su kasan irin gudunmuwa da suka kawo addinin nan don sun barewa addinin gudunmuwa har a tashi kiyama nan gaba to ba za a samu wanda zai yi kokari irin nasu ba dan dai shi al-Imam Ahmad bin Hanbal yayi karatu gun tabi'ai yayi karatu gunwa gun tabi'ai Imam Malik dalibin sa ne shi kuma Malik ya karantar da Ash-Shafi'i Shafi'i lokacin da aka aihe shi wannan shekarar ce al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rasu shi kuma Imam Abu Hanifa dalibi al-Imam Shafi'i ne su da ka jara al-Imam al-Bukhari da Muslim su kuma daliban su ne suna baya gare su ko kun bayyana suna suna baya gare su to kowanne da tashi mazhaba fa'inta akwai abinda musulunci ba aya ba hadisi a ciki to wayannan malaman sun tsayu wajen su seseta su daidaita muna addini yanzu duka wannan fikin da muke ta karantawa fa muna karantawa ne a mazhabar al-Imam Malik dan Anas Imam Darul Hijra malamin malamin ɗan Madina to da shi Imam Malik dan Madina ne amma Imam Shafi'i ba Madina ya zauna ba shi a Makka yayi rayuwa duk da yayi dan yawo na duniya wajen karatu su yayi yawo yayi yawo ce yawo ce jama'a mun fahimta wannan yana da bukata akwai bukatar fa kasan su jagorori ne na addini to kuma suna da mazahib kuma kowa da irin fatawarsa a cikin wasu ababe wani wuri su hadu wasu wuri kuma su rabu in ka ji an ce sun rabu ni abin da na fahimta in ka ji an ce malamai sun yi sabani to karatu ne kai karatu ake sabani ba irin sabani namu na yanzu fa na rashin kunya a su karatu ne ake yi sai in karanto abin da kai baka karanto sa ba kai a garin ku kayi fatawa cewa kaza ni kuma ina ganin kaza yanzu misali bari mu dauko mas'ala guda eh mas'alar saki a cikin kalma guda guda uku mutun ya ce wa matarsa na sake ki saki uku a cikin kalma daya ko kun bayyana wannan mas'alar duka wayannan malaman da Imam Ahmad da Imam Malik da al-Imam Shafi da Abu Hanifa fatawassu guda ne akai duka sun tafi akan cewa idan mutun yayi da ganganci tallalladiya ta jasa ya furta wa matarsa cewa ya sake ta saki uku suka ce ta saku saki uku gaba daya bai halitta ta dawo sai in ta yi wani aure ta ta rabu da wancan mijin ko ya mutu sannan shi ya dawo ya aure ta suna kaganin sun yi ijma'i akan matsala guda su kawo dalilansu to sai aka samu a baya-baya ibn taymiya ibn al-qayyim al-jawziya al-imam usaymin al-imam albani al-imam ibn baz da sauran malamai malaman hadisi sai suka tafi akan cewa a'a idan mutum ya saki matarsa saki uku a saki a kalma daya to saki ɗaya za a doka kuma sai su kawo dalilansu ko kun bayyana yanzu kaga nan su aita sun hadu akan mas'ala guda sun hadu akan fatawa guda to kuma akwai da suka samu sabani to yanzu wanne ne muke akai mu irin ifritiya ta mu tanan kada sakin matar ka saki uku to saki uku ne ya tabbata shikenan fatawa al-imamu malik muke kuma fatawa al-imamu shafi'i fatawar imamu ahmad abu hanifa akai aki to sai mu dawo inda suka yi sabani shine mas'alar mace mai ciki cikin watan ramadan idan mace na da juna biyu ko mace mai shayarwa azumi ya zo ba ta iya yin azumi to ya hukuncinta yake anan malamai sun yi sabani a kai shi da al'imamu shafi da al'imamu ahmad abu hanifa suna huri guda al'imamu malaka tafi akan tashi fatawa al'imamu ahmad ya tafi akan tashi fatawa suka ce wasu ka ce mace mai ciki idan tana jin tsoron abin da ke ciki ta zai iya salwanta ko rayuwarta ta salwanta to za ta aje azumi ne bayan wata bayan ta yaye shi ko ta haihu sai ta rama fatawar daga cikin su wa'annan malaman wasu ka ce a'a abinda za ta yi shine za ta za ta ciyar za ta mi za ta ciyar duk inda ta haida mudu daya kuma idan wata ramadana ya ya wuce kuma za ta rama limamu shafi'i sai ya zaga ce a'a yace shi a tashi fa'inta babu ciyarwa a kanta kuma babu eh babu ramko kuma kowa fa dalili zai kawo ba suna magana bane a haka to wannan shi ake cewa karatu sabani amma yanzu sabani yanzu dan kawai baka min ba na ka faɗi wata magana wala Allah magana ce mai halshen damu sai in kama inda take da munin sai in zo zai maka raddi a kai haka ne yake taya social media to amma su ba haka bane kuma dukkanin su sun laminta da cewa duk abinda za su faɗa na ilimi na karatu to idan ka samu abin da yafi hujjar ta fita su zaka iya ajina su dauki abin da yake daidai kun bayyana duka wa'annan malaman sun yarda suna kuskure in ka ji mutum malami ya ce maka shi bai kuskure to sakare ne cikin malaman ma sakaran malami ne wawa sobo da sakin da yake yi ba duk duniya mutum guda ne baya kuskure a cikin malinta annabi Muhammad amma duk wani malami ana iya a doki maganar sa ko a yadar duk sun faɗi haka imamu malik ya cewa duk zance na duniya duk mai zance ana iya karba a aje masa kayansa ko a karba ko a maida masa kayansa banda mutun guda in na kabarin annabi Muhammad yace kuma idan ka ji wani abu da na faɗa sai kai karatu ka gano cewa ga abin da yake mafi daidai to ka aje wancan karatun nawa ka riki na annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin fatawar malikiya da muka sha bamban da su a wasu hurare shine idan ana sallah misali ana sallah nan to sai ga masallaci ne na makaranta to kuma an raba su malaman malikiya suka ce bai halitta ba mata su bi wannan masallacin sallah yanzu misali masallacin city a university a ce ga maza ga mata haka ne to a fatawar malikiya bai ka dacewa mata su bi masallaci sallah saboda ba sa jin karatun liman to sai aka ce akarraka Allah ana samun lasfilika suka ce eh mun yarda akwai lasfilika amma kuma ana iya ayi kufir sai su yaya kun baita to amma malaman shafi'a sun tafi akan cewa ba laifi inda har za su jiyo sauci liman za su ibe sallah Allah ya datar da mu wallahi mu je zuwa karatu akwai karatu jibge Allah akwai karatu wannan duka wa'ina littafan fa duka gaba ɗaya haka dangane da risala duka matashi duka matashi ya ce ta karatu ba shi wani karatu tsantsa yanzu ka ɗauki littafin risala da wanda za mu je nan gaba in Allah ya yarda malami ne fa yana da ‘yan yara shekara goma sha ɗaya sha uku sun halarci alƙur'ani mai girma shekara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sun halarci ƙur'ani to shi bagarge da iya abin da ya karanta ƙur'ani ne sai zo wajen alƙairawani ya nema da ya rubuta masa littafi na ibada saboda ya sa ɗalibansa wa'annan in yara shekara goma goma su su iya ibada sai rubuta masa risala domin yanzu galiban limankin kawai ya kai ya tuke karatu ya ƙare risala ba na ƙauyen ba na birnin ma akwai musu karanta risala ba ba a nan birnin ana samun limamin da bai taɓa karanta risala ba a ce wannan limamin ya kai ƙarshe bala ba muna wani dattijo ya kira ni daga wani gari limami ne bala ya fi shekara 20 yana ba da sallah ta juma'a ya ji wani karatu da muka yi haka yana cikin masu bibiyar karatu suka social media sai ce malam a taimaka mu da littafai na gado ya ce mu a nan ƙauye iya dai ƙarshe littafin gado wanda muke takama da shi shine babin gado na cikin risala an zo ƙarshe ina faɗin wannan magana ne saboda duka gaba ɗaya na ga mafatasa ku ne gaba garan mu kama wallahi mu tashi mu karatu wallahi mu tashi mu karatu datti za wannan malaman mu zauna gaban su ka buɗe littafi gaban malami min gilafin ila gilafin mu raba kanmu da saurare saurare mu je ka zauna a gula maka tun daga duk harafi harafi a fassara maka shi dan nan daga ɗalibai za su zo gaban ka karatu kuma kai baka karanta ba akwai wani abu da ɗan izala suke yi da musamman ɗaliban ilimi na izala kuskure da muke yi shi da wani malami zai je fassara littafi sai ka ɗauko ka sa a waya ka dinga saurare babban haɗari ne kuma za ka ɗaura mutane akan kuskure wallahi je ka buɗe littafi gaban malami akwai albarka a karanta maka shi tun bangon gabas annaya ma a sauke ma shi shi ake cewa karatu ko kun baita da haka ake karatu amma da saurare wallahi ba karatu ana dai wani abu zaka sa mutane cikin rudani Allah ya samu wani lafiya ina fatan ku bace abin da nake ni ko saka mu dake yanzu ne karatun yake Allah ya taimake mu a cikin abubuwan da muke gabatarwa malai yake cewa wal qunutu fi subh faqat ba'da farag al qira'ati fi ar-rak'ati ath-thaniya qabla ar-ruku'i sirran da yin al qunutu gabanin aje a baya an kare karatu a raka'a ta biyu kafin aje da ruku'i ana yi ne kuma a sirce yasa in ka zo masallacin ne na ɗan gargajiya da ɗan al'ada za ka iske da an raka a subahin da an yi ƙarshe sai ka ji liman ya yi shuru kowa ya su gum haka ne to kunutu ake yi to ga abin da suke faɗa duk da addu'a ce daga bakin annabi muhammad Allahumma inna nasta'inuka ya Allah muna neman taimakonka wa nastaghfiruka ya Allah muna neman gafararka wa nu'minu bika ya Allah mun gaskata ka wa natawakkalu alayka ya Allah mun dogara gare ka wa nusni alayka alkhayra kullah ya Allah duka wani alkhairi muna danganta sa gare ka muna yaba sa muna yaba wannan alkhairin nashkuruka ya Allah muna ƙara godiya gare ka wala nakfuruka Allah ba ma kafirci ba ma maka butulci wa nakhna'u laka ya Allah muna kankantar da kai gare ka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka ya Allah mun ciratu mun bar duk wanda ya butulce maka Allahumma iyyaka na'budu ya Allah gare ka kadai muke bauta ma kai kadai muke bautawa walaka nusalli kuma gare ka kadai muke sallah ba wanda muke ma sallah sai kai wa nasjudu kuma kai muke dorawa goshi kasa wa ilayka nas'a ya Allah kuma gare ka muke muke muke nas'a muke rigangantu don samun ladarka wa nahfidu kuma ya Allah gare ka muke wato muke jin tsoron azabarka muna gaugawa ta hanyar yin aikin alkhairi muna gaggawa da yin aikin alkhairi kuma muna jinkirta shari saboda jin tsoron haduwa da kai narju rahmataka ya Allah muna fata muna kaunarka sada mu da rahmarka wa nakhafu azabaka muna kuma jin tsoron azabarka aljidda wanda ke da tsanani inna azabaka bil kafirin mulhiq tabbas addu'ar azabarka da duk wanda ya mutu yana kafiri zai hadu da ita to wannan addu'ar kun ga ta ko kun ga ai akwai fa'ida ciki ko to amma dai a wannan wurin dai a rike cikin sallar subahi a tayi bai da tabbaci daga manzon Allah amma ba laihi zaka dinga yin kayan ka sauka dinga yi ba laihi ka dinga roƙon Allah da wa'annan kalmomi sun zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam malai ce wa du'a ba da tashahhud tashahhud thani da kuma yin addu'a bayan tahiyya ta bi yin addu'a bayan tahiyya ta bi wallahi wasu da yawa su addu'a kaga mutun ya mutsi tsare sallah ko shi gidan ubawa musayi ba ko mutun ya mutsi shibar la hawla wala quwwata illa billah kaga mutun in ya je kasuwa zai iya hakura yayi awa uku awa biyar ba wanda yazo ya taya kuma fa gobe bai hana gobe yazo ya zauna a cigaba da zama amma sallah yana shiga shab-shab ya matsu wanda wace irin musiba ce to ka dinga tsayawa kana addu'a bayan tahiya ta ƙarshe daga cikin abin da zaka roƙa ka roƙi Allah ya kare ka daga ababe guda hudu mun yi bayanin su sannan kuma ka dinga wa kanka addu'a kuma daga ciki ka dinga roƙon Allah اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك duk da wasu malume suke bayan an kare sallah ake yin ta Allahumma inni ya Allah ka taimake ni ala zikrika na zamanto mai yawaita ambatanka wa shukrika Allah ka taimaka min na zamanto mai yawaita maka godiya wa husni ibadata kuma Allah ka taimake ni na zamanto mai kyautata ibada dan kai manzon Allah ya wani sahabi Mu'az dan Jabal ne ko Mu'az manzon Allah masa wasiya ya ce kakkabar duk bayan sallar farilla kakka kuskura kai sallar farilla ba ku roki Allah wa inna ababen ba to mu fa yanzu ha wani in yazo kawai sallawa kawai shi da kawai kudi Allah ka ba mu kudi Allah ka ba mu kudi Allah ka ba mu eh Allah ya sawo eh eh eh ita ita alqunut kashi biyu ce akwai qunut da ake yi wanda kawai mutum zai qunutu ne kuma akwai qunutun nawazil ta in wata musiba ta sabka yanzu irin wannan ta kwanan bayan nan ta halin da kasar nan ta shiga kaga malaman Niger Allah ya saka musu da alkhairi na kowace jaha sun yi iya kokarin su ana tara al'umma ana yi qunut saboda musiba ta sabka annoba ko to ta sabka ana yin qunutu ne idan aka dago daga ruku'i kafin aje sujuda in ta annoba ce amma irin wakace kuma kafin a je sujuda a rukuyi ake yin ta mun bayyaci karatun ko Allah ya datar da mu Allah ya sa mu wange lafiya Allah ka iya mun abinda ba mu iya kauna mu maliki cewa wa taqdimul yadaini hina yahwi bihima lisujudi da kuma gaba fara gabatar da hannu lokacin da mutun zai sunkuya sujuda in zaka tai sujuda so ake hannayenka surge ta guwayunka tafiya ko kun bayyana so ake hannunka ya rige guwayunka tahiya kake na ɗan bariki sai an tura guya sannan hannu ya zo a'a hannu ke tafiya sannan guwawu su zo bayan hannu hannunka zai fara tabo ƙasa in zaka tai sujuda sannan kuma a sai guwawu su zo mun fahimta masha Allah wa taqdimur rukbatayhi ala al-yadayhi inda al-qiyam da kuma gabatar da guwawu akan hannaye lokacin da zaka tashi idan zaka miƙe tsaye to kuma guwawu za su fara tashi gabanin gabanin hannu ba sai kun gane maganar ba yanzu misali ai wannan ya kamata a gwada al'amin mikokin ku rike shi idan mutum sai zai ta sujuda to so ake hannun kai fara Allahu akbar hannu ya fara tafiya amma idan zaka tashi to kuma kafa guwawu ake son su su fara tashi gabanin gabanin hannu wannan shine karatun Allah ya dace da mu abu ba sai ka doka ba almuhimmu mu dai gane karatu mun fahimta in zaka tai sujuda hannu zai fara tafiya in zaka tashi kuma guwawu zaka fara cirewa wannan shine sallar annabi sallallahu alaihi wasallam malace wa aqadil al-khinsar wal-binsar wal-wusta min al-yadayn al-yumna maddat as-sababata wal-ibham minha fi at-tashhudayn da kuma aqdu liƙewar al-khinsar wannan shine khinsar bunsar wusta wannan kuma sabbaba wannan ibham khinsar bunsar wusta sabbaba ibham mun fahimta wayannan sune sunayen kowanne yatsa da sunan shi a larabci kowanne yatsa da sunan shi wannan shine khinsar wannan binsar wannan wusta wannan sababa wannan kuma ibhab to idan ka zo sallah da khinsar da gunsar da wusta duka zaka jinke su zaka game su haka to sai kuma shi kuma as-sababa da al-ibham kuma sai ka ka miƙar da su haka ka dora su ka game su haka sai wannan ka miƙe su haka ake yi na da hannun dama ba hagu ba dama ba hagu ba da wani zaka shi duka hannu biyu kamar kiliyar to hannu ɗaya ake sanyawa hannun dama ake sanya kun bayanta wajen tashahud wajen attahiya shi ma sai in an zo tahiya ake yin wannan in ba tahiya bane zaka zuba su ne amma in tahiya ta zaka zaka yi haka ka jimke wa'annan guda uku sannan wannan guda bin ka miƙar da su su kalli su kalli gabas akar makallahu to kuma daga nan kuma wa yuharriku sababata sai ka dinga motsa wannan sababa manuniya wanda ake kashe da ita ke yaye ka dinga motsa ta kada dan motsa ta wajen motsawa yadda kake so zaka motsa ka dinga motsa ta kana yi kana kana tahiya kana motsa ta shine haka manzon Allah yayi annabi ya ce wannan motsin fa yana korar da shedan wannan motsin haka shedan ya tsane shi cikin duk abin da mutum yake na sallah ba abin da ke bakantawa shedan dare kamar yaka kana sallah kana motsa hannayenka ba horin da ake wasa ba kuma kana motsawa saboda annabi ya karantar abun akwai zahi ga shedan ko kuma yanzu kun aje ba ga bane ba mu aje ba mun riga mun rabu da wannan ko sai Allah jama'a mu ko mu dinga rikewa abinda aka karantar da mu Allah ya Allah ya sa mu na albarka mala ce wa ya'taqidu bil isharati biha annaha mitradatun lishaitan ka kudurta a zuciyarka cewa wannan kada hannun da kake yi kana kada shi yana kore marto ne tubgegen katan marto ne wanda yake buge shedani wa yabsutu yusra mala ce su kuma hannun dama yabsutu sai ka shimfida shi sai ka shimfida shi akan mi guwawu ka shimfida shi haka zaka watsa shi akan guwawu wa wada'ul yadaini 'ala ar-rukbataini fi ar-ruku'i da kuma daga sanya hannu a guwawu wajen ruku'i wasu ba suna rike damtsen kafa ba a rike da wani zai rike kwauransa a'a ana rike ana dora hannu ne akan guwawu kuma watsa su ake yi wa wada'uhuma hazwal uznaini aw qurbahuma fi sujudi da kuma sanya hannayen su zamanto daidai kunne ko kusa da kunne a sujuda haka zaka dora goshinka to daidai kunnen ka inda kake dora kunne ko kusa kusa da su kakka matse su mabada ko daidai hanci ko kaga hanci na kusa da eh a ai duk mun faɗa cewa duk wanda ya dora goshi shi kadai bai dora hanci bai sujuda ba kamar dan jumma ne da dan dan jummai da sujuda dan jumma ne dan jummai yanzu misali waye kuran idan ka sa filis baka sanya muwan ba tana tana kawo ta tana ba da wuta to haka shi ma sallah idan ka dora goshi baka dora hanci ba to baka yi sujuda ba ka dai dan abinda kai ka taso wa ka Allah shi yahe maka to malaci anan kuma in ka zo yadda ake dora hannaye shine ka sanya su kusa da kunnanka ko kuma daidai kunnanka seti da kunnanka a cikin sujuda ina fatar mun fahimta sai malike cewa wa mujafatu ar-rajuli fi as-sujudi bayna rukbatayhi wa bayna mirfiqayhi wa janbayhi wa bayna fakhidayhi namiji ana sanya dan buda tsakaninsa da da hannayensa da kuma kube sa kanka matse hannunka da kube akwai wanda in yazo yake ga ya matse kamar mai emasi so ake ka dan buda su kanka matse kamar kana jin sanyi to so ake ka dan buda su sannan kuma kakka matse kakka matse ka tattarin nan ka suma ka bude su amma nan malam suka ce wai ga maza to har mata ma abun ya shafa saboda wajen ibada ba abin matsakani namiji da da mace mun fahimci karatun ko malai yake cewa wat takbiru inda shuru'i fi afil af'ali da kuma kabbara a cikin wajen somawa cikin ababe cikin duk abin da zaka yi da sallah kai kabbara illa fi illa fi takbiratul ihram qiyam banda kabbara ta ta tsayuwa minisnataini daga raka'a guda biyu idan kai raka'a biyu idan kai raka'a biyu to baka yin kabbara sai in ka miƙe zai da aka zauna kai tahiya to sai an miƙe tsaye ake mi ake yin kabbara shine abin da malai yake so ya kuma dan ya ci karo da maganar malaman malaman hadisi malai ta fa innahu yukabbiruha ba'da ma yastawi qa'iman wat tawarruk fil julusi da kuma at-tawarruk zaman da muka yi satin da ya gabata ko wadanda ko can ne can ne muka yi shi muka ce at-tawarruk zaman da ake yi a cikin sallah na ƙarshe zaman tahiyya ta ƙarshe ba haka ake yi ba a zaman tahiyya ta farin ko kuma zama na ajera ka'a wasu diyawa ba su iya wannan zaman ba kuma annabi ya karantar da mu masoyin mu dan gatan Allah masoyin Allah Allah ya sada mu da shi a aljanna in ka zo a raka'a sallah mai raka'a guda uku ko hudu idan ka zo zaman ƙarshe to tawarruk za ka yi me tawarruk shi ne mutum ya zama a saman ɗuwansa na dama ya zama a saman ɗuwansa na na hagu afuwan sai ya zuro ƙafasa ta hagu sai ya kafa ƙafar dama shine tawarruk ai mun gane sako eh a gwada ko yadda annabi yake iya zo zaman ƙarshe zaman ƙarshe tawarruk shine haka kun ga haka wannan kun ga na zo na kan akan dagi na na hagu wannan kafar ka zuro ta haka zaka zuro ta wannan kuma ka kafa ta wannan shine tawarruk shi ake yi a zaman zaman ƙarshe a raka sallah mai raka'a guda uku ko ko ko hudu amma sallah mai raka'a guda biyu kawai haka zaka zauna wannan shine zaman sallah itla'a malamai su magana akan wannan zamar shin ya dace ko bai dace ba wasu sun hana yin sa kasancewar annabi sallallahu alaihi ishara a ga ga wannan zaman Allah ya datar da mu mun bai ce karatun yanzu masha Allah aha eh shi kaida al'amin kaidar sallah inda za a tsaya da sahu yadda ya kamata to ba za a samu matsala ba duka wannan matsalar kaga ana cewa an matse saboda ba daidai wani ya dauki daidai wurin da yafi ya fi ƙarfinsa wani kuma zai zo ya san ga irin tsawonsa kuma ba zai iya tsaya daidai ba sai ya matse to shi ke kawo matsala amma da kowa zai tsaya tsayin da ya kamata to ina tabbatar ku babu wata matsala da za a fuskanta a cikin sallah shi ma yana ganin ya kamata nan da gaban limamai su ji tsoron Allah su dinga bi sahu sahu su gyara mutane sahu da har yanzu ba a yi sahu ba har yanzu haka ne a zo kaga mutum ya zo ya yi wani jirge cikin masallaci kamar buhun wakin awara abin ba tsarin kallo kuma sallah ce aka zo yi Allah ya sauwake akwai sauran lokaci aha ina ne muka tsaya na a tawaruk eh shin mutum zai iya yin addu'a a cikin sallah da yaren da ba larabci ba? Shi ne tambayar ko? Malumai su yi tattauna a kan wannan masa, wasu ka ce bai kamata ba, bai inganta ba. In za ka yi tulu saboda sallah ce to kawai za ka yi da yaren larabci. To, amma wasu sun ɗan sauwaka cewa in har mutum bai larabcin ba, tuna bana shi ne a sirce, ba laifi zai iya gabatar da shi da yarensa na na Hausa ko na Filatanci ko na Buzanci ko Zabarmanci ko Gurmanci ko duk yaran da yake yake ji sai dai suka ce kuma ba a bashi lasisi ne tayi ba dole sai ya je ya koya dan yayi da Larabci ya koyi Larabcin dan yayi da da Larabci Allah ya datar da mu na'am tafaddal eh idan mutun yazo eh eh eh eh zaman tahiyar farko za shi shi gare sa zaman tafiyar farko za yi ba zai tawarruku ba shi tawarruku ana shi ne a zaman ƙarshe kadai liman gare su raka'a ce zaman ƙarshe ne shi kuma raka'a zaman farko ne gare sa daga shi sai zaman farko liman ya zama na na ƙarshe in ya zo ƙarshe in ya cika sallarsa zai zai tahiya sai ya zaman da yake a karantar da mu a sunnance mun bai karatu Allah ya datar da mu ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da muka faɗa kurakurai kuma Allah subhanahu wataala ya yahe muna muna ƙara roƙon Allah subhanahu wataala muna masu kaskantar da kai ga Allah wannan ƙasar ta mu Allah ya ka muna agaji a cikin ta Allah ya tsare mu na ƙasar mu ya tsare iyakokinta ya tsare mana jami'an tsaron mu ya ƙara wa rayuwar tasu albarka Allah duk wanda ke nihin mu da sharri Allah ka mayar masa da kayansa ya Allah duk wanda ke kulla mana makirci Allah ka mayar masa da kayansa ya Allah duk mai nihimu da alkhairi Allah ka sada mu da shi ya Allah duk wanda ya sanya mu gaba ya Allah ba mu da wani karfi ko dubara sai gare ka ya Allah mun hada ka da su Allah ka musu abin da ya dace da su Allah ka sanya mu wanye lafiya ɗan kasuwan mu manya da kanana Allah ya sanya albarka a kasuwanci Allah ya sanya albarka a rayuwar mu baki daya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته